sha tara
kuma an ce da su burd ne saboda sutura ce da ake yinta daga ƙasar yaman duk kayan da ake yin shi a yaman yana da wani zane-zane a wannan lokacin ana ce da shi burd to kaji abin da ya hana shi zuwa inji abdullahi ibn unais imamul qurtubi ya ce wannan mutumin da ya faɗi magana akan shi ka'abu cewa ga abin da ya hana shi ya zo yaƙin nan wataƙila wannan mutumin munafiki ne mana kamar ya zagi ka'abu ne yana nuna ka'ab mai girman kai ne kuma kamar ɓata shi a wajen annabi to amma wannan abin da ya faɗa akan ka'abu ba daidai bane ba haka bane ba shi da girman kai ba da alfahari a cikin sutura da yake sawa kuma ba wannan ne ya zauna da shi bai ji yaƙi ba da haka ma mu'azu ɗan jabal ya masa raddi a take ya maida masa martani to amma magana cewa wannan mutumin munafiki ne abdullahi bin unais gaskiya ba haka bane sai dai in qurtubi rahimahullah ya faɗi wannan magana ba tare da yana nufin an ya gamsu cewa abdullahi bin unais ne ya faɗa ba dan abdullahi bin unais baya cikin sahabban da aka jefe su da munafurci sai dai tunda rajul aka ce kawai shi qurtubi rahimahullah ya yi bayani cewa wannan maganar ta yi dace da irin maganganun munafukai da suke sukan yan uwansu kuma danganta wannan kalma ga wanda ya faɗi wannan magana da munafurci shi ma ba daidai bane kamar yadda malamai suka ce fihi nazar sannan kuma danganta wannan girman kai da nuna isa akan rashin zuwa yakin Ka'abu rashin zuwansa ta buka shi ma ba daidai bane shi yasa mu'adh bin jabal yake cewa fa qala lahu mu'adh bin jabal radiyallahu anhu bi sama qult tarja abinda ka faɗa wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khairan wallahi ya manzon Allah wannan bawan Allah ka abu dan malik mu fa ba abinda muka san ci da shi sai alheri kawai ba mu san shi da komai ba sai alheri wannan abinda aka faɗa akan sa ya manzon Allah ba daidai bane ba haka bane kawai dai an samu dai matsala ta rauni kawai bai zo yaƙi ba wannan abin da ma'azumin jabal ya faɗa yana nuna mana wato idan mutum ya faɗi magana ta kuskure ko ta son zuciya ya ɓata wani ba laifi idan wani ya ja masa kunne ya masa faɗa kai ka daina faɗan wannan magana ba haka bane abin da ka faɗa ba laifi bane idan wani ya soki wani ko wani ya ɓata wani ka tsawatan masa ka masa faɗa ba laifi ba ne sannan kuma wannan yana nuna mana adalci ne in aka taɓa ɗan uwanka da wata ɗabi'a da kai baka san yana aikata wannan ɗabi'a ba to ka yi ƙoƙari ka wanke shi daga wannan suka da aka yi masa kana ji kana kallo an ɓata ɗan uwanka kuma ka san ba haka yake ba kai shiru wani lokacin ma mutum sai ya ƙara da gishiri ma a ai haka yake ai kaza kaza kaza wannan ba daidai bane kuskure ne don Allah ƴan uwa ya kamata a yi kokari a kiyaye kuma wannan yana nuna cewa duk inda mutumin kirki yake ko baya nan in an soke shi a wanke shi kaga Mu'adh bin Jabal ai ya wanke Kabu dan Malik to ya kamata musulmi mu rinka dabbaka irin wannan dabi'a ta mu kokari mu kare mutuncin ƴan uwan mu koda ba sa nan idan an soke su fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da yayi shiru yana jin su suna tafafatawa a riwayar bukhari muslim kai da ya kara akan na bukhari yace fa bainama huwa ala zalika ra'a rajulan mubaydan ko mubiyaddan ko mubidan kamar yadda yazo ko mubayyadan fi sirat fi salam sai gashi ya hango wani mutum yana cikin wato farin kaya in an ce mubidan bi kasril ba ismu fa'il ne na albayad
mana ya sa kaya fari shine mubidan yazulu bihi as-sarabu ana ganin sa cikin irin kawalwaliya wato idan mutum kamar yana tafiya a nesa akan titi can ka hango shi sai kaga kamar a cikin ruwa yake tafiya idan yana nesa da kai sai kaga kamar me kamar a cikin ruwa yake to wannan shine as-sarab kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an inji qur'ani ya hango shi yana tahowa ga can sai manzon Allah yake cewa kun aba khaisama Allah ya sa wannan mutumin ya zama abu khaisama ne kawai da annabi ya hango mutumin sai ce Allah ya sa wannan mutumin ya zama wato aba khaisama ne wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Imam al-Qadi Iyad yace a wajensa a fahimtarsa wannan kalmar kun din nan ashbahu indi an anna kun huna litahqiqi wal wujud abinda yake nufi wannan abu khaisama ne duk inda aka yi wancan mutumin abu khaisama ne saboda an sami shi abu khaisama din hakikatan ba zato aka yi ba fa idza huwa abu khaisama al-ansari aiko sai ga shi abinda annabi yana faɗa yana rufe bakinsa sai aka ga ai abu kaisa matal ansari ne shine wannan mutumi da in baka gane shi ba allazi ta saddaka bisa itamri hina lamazahul munafiquna wanda yayi sadaka da da aka ce ai sadaka sai sai yayi sadaka da da kwano ɗaya na dibino munafikai suke ta sukan suka ce yanzu wannan yanzu Allah za a ba kwano ɗaya ka san shi munafiki in ka bada kaɗan ya soka in ka bada mai yawa ma kuma ya ce ai ba dan Allah ka bayar ba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina bis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum kamar yadda Allah ya bada labari a cikin tauba wannan shine ya bayar da sadaka ta kwano guda na dabino munafukai suka soke shi shine Abu Kaisam al-Ansari Allah ya ce yana cikin mu'minai su mu'minai su munafukai daman haka suke suna da aikin allamzu allamzu a larabci shine at-ta'an shine allazi lamazahu ay ta'anahu al-munafiquna kenan lokacin da ya bada sadaka kuma musulmi ya kamata mu gane cewa duk ɗan abin da mutum ya ɗauka ya bayar sadaka saboda Allah to kada a soke shi iya imaninsa iya abin da Allah ya hore masa kenan wani ya ba da miliyan wani ya ba da naira ashirin ba mamaki mai miliyan ɗin kaga ba don Allah ya bayar ba ko kuma ba mamaki mai miliyan ɗin yana da biliyan dubu shi a wajensa shi mai miliyan ɗin a wajen mai miliyan ɗin kaɗan ya bayar wanda ya ba da naira goma ko naira ashirin ko ba mamaki kwata-kwata naira hamsin ce da shi kaga kai kana ganin mai miliyan ya bada da yawa kana ganin mai miliyan ya bayar da yawa alhali in ka kwatanta kuɗin da yake da shi mutumin da yake da biliyan dubu sai dauki miliyan ɗaya ya bayar me yayi ai bai komai ba amma wancan ya ba da naira goma ko naira ashirin wala Allah a aljihunsa gaba ɗaya abin da ya mallaka naira hamsin ne ai ya bayar da yawa tunda ya ba da wajen rabin dukiyarsa to shi yasa idan an ba da sadaka kawai ka ga mutane kada ka muna ta zato ga ɗan uwanka da ya bayar da sadaka ko mai yawa ko kaɗan tunda kai baka bayar ba ka zama ɗan kallo sai ka yi shiru ɗalaka kabu ɗan malik yake cewa falamma ballagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad tawajjaha qafilan yayin da labari ya zo min cewa manzon Allah ya juyo qafilan ana nufin raji'an annabi ya juyo min tabuka daga tabuka zai dawo gida na ga muku da ba a yakin ba ai kun ji hadisin da an yi yakin ai da an gaya mana an yi so ba an yakin tabuka ba yace hadarani basi sai bakin ciki na da bacin rai ya zo min wannan jawabi ne na lamma yayin da na ji annabi ya jiyo zai dawo gida sai gashi bassi kalmar bassi yana nufin bacin rai da bakin ciki yana nufin hammi damuwa sai damuwa ta lullube ni kalmar albassu a larabci innama ashku bassi wa huzni ila Allah kalmar bas tana nufin wato ashaddul huzn tsananin bacin rai shine damuwa shi yasa Allah ya ce innama ashku bassi wa huzni kaga duk abu guda ne kenan da bakin ciki da damuwa da bashin amma shi bassi ya fi huzni ƙarfi mugun bacin rai da damuwa ka san in ranka ya ɓaci sai kuma damuwa ta biyo baya ta hana ka bacci ya ce to sai wannan ya zo mai wa akulu ina ta faɗa a raina bima akhruju min sakhatihi gadan ni kuwa bima dame zan fita daga fushin annabi sallallahu alaihi wasallam gobe idan ya dawo madina ni kuwa tun da annabi ya neme ni a tabuka bai ganni ba na sai yana cikin fushi ni ko me zan yi na kubuta in fita daga fushin da annabi zai yi da ni kaga wannan yana nuna sahabbai ba sa so su bata manzon Allah sallallahu alaihi ba sa so su bata wa Allah duk mai imani baya so yayi abin da zai kusata Allah Allah ya shi shi duk mai imani baya yin abin da zai fusata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku kula da rubutun aka ce bima asali wato kalmar bima tana zuwa ne da alifun isbatul alif amma tana nufin bima ne to amma a ka'ida ta larabci idan mimun ɗin ta zo da abin da zai mata jarra abin da zai mata kisra to ana wullar da alif ɗin bima shine daidai to amma a haka ya zo a riwaya kamar yadda malamai a suka yi bayani kamar inda Allah ce amma ya ta sa'aluna za a iya cewa amma ya ta sa'aluna to me yasa aka ce amma ba a ce amma ba saboda ai an tana cikin wato huruful jarri Daka zuwan an da ta haɗu da ma ɗin nan, kaga ma akwai alif. To a ƙa'idar larabci idan an ta zo kafin ma, kaga ta mata ɗauri, ta mata kisra, to sai a jefar da alif. To shi ne a nan sai aka ce an maye ta sa'aluna, maimakon a ce asalin kalmar amma ya ta sa'aluna. to shine nan aka tabbatar da wato bima ɗin a maimakon bima mana ana nufin bima ɗin nan ana nufin bima ne da menene to shi yasa wasu malamai suka ce a cikin al'usulul musahaha littattafai da aka gyara sosai babu wannan alif ɗin a cikin wannan hadisin saboda me saboda ai an mata jarra ne wannan dai karin bayani ne na nahau yace wa astainu ala zalika bi kulli dhi ra'yin min ahli ina ta neman taimako akan ni ko me zan shirya wa annabi in fita daga fushinsa ina neman taimako daga dukkan wani mai hankali shine bi kulli dhi ra'yin min ahli duk wani mai hankali a cikin wato ainihin wato iyalaina a cikin yan uwana yana ta neman taimako a bashi shawara to wannan baya sukan cewa sahabbai adalai ne fa ba wai yana neman a taimake shi da ƙarya da zai yi bane shi yana neman a bashi wata hujja da zai iya makalewa wata tauriya da zai wani tawili da zai wani hanzari da zai iya bayarwa ya fita daga fushin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad azalla qa'im azalla qa'im annabi gashi ya dawo yayin da ya tabbatar falamma qila anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad azalla qadiman yayin da aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shigo gari sai ya tsaya a masallaci dama annabi yayi tafiya ya dawo daga tafiya baya zuwa wajen iyalinsa sai ya tsaya a masallaci ya yi sallah raka'a biyu ya yi wa Allah godiya sannan ya kuma zauna in ya yi wa Allah godiya ya ce duk wani mai matsala a garin nan lokacin da na tafi ya zo ya kawo ta kaji shugaba kenan ma saboda ya tafi ya basu wannan fa yanzu ko gurin iyalinsa bai je ba su ma sun sani za su ji labarin ya dawo amma yana masallaci ta sa ake son shugaba ya zama yana kula da mabiyansa ɗan ƙaramin abu in ya taɓa mabiyanka a ka tashi ta miƙe ka yi tafiya mai nisa ba wai sai dai mutum ya ta halartar tarurruka na banza marasa amfani ba amma amma ka ga ba a kula da damuwar da mutane suke ci yanzu wannan mutanen da aka je aka kashe da ganganci a wani ƙauye a a riga wannan a kaduna state wani local government aka kashe su da jirgi suna taron maulidi aka ta musu barin bom sun dawo ɗaya gawawaki jirgin ya sake dawowa ya daɗa ƙarasa waɗanda suka zo ɗiban gawawaki a ga wannan zalunci ne ganganci ne tun da jirgin nan danna shi ake yi kuma abin da yake gani a ƙasa ya fi abin da kai kake gani yanzu kwamfuta ce a gabansa za ta nuna masa za su iya zoomin su ga komai a wurin ba a sake bom sai an yi gazarin information sai an yi gazarin intelligence sai an tabbatar da waɗanda za a sake wa mamdinan a target kuma kuma suna ɗauke da makamai ne sai an yi wannan amma haka saboda manufa haka je a kashe bayan Allah malin shahid ku tsaya ku duba cikin manya-manyan shugabannin mu mutum nawa ne ya je wannan ƙauyen da ya musu jaji ko tajiya to bambancin shugabancin musulunci kenan da shugabancin da yake tafiya kan tsarin kafirci kuma amma fa ganganci ne saboda musulmi ne aka kashe yanzu akwai shekarar da a Lagos mawaki ɗaya aka kashe gaba ɗaya Lagos sai da ta tsaya yini guda mawaki wannan sanannen abu duk Lagos aka ce ba aiki a Najeriya ne ba aiki saboda an kashe mawaƙi sai an nemo suwa suka kashe su amma yau ga mutane ɗaruruka da aka kashe har yanzu suna ta mutuwa wanda suke asibiti wani ya gutsure gida biyar wani ya gutsure gida bakwai wani kafarsa ta balle haka zai je karasa dinya ya mutu yana gurgu ba wanda zai taimake shi amma a je a gaishe su a jajanta musu ma mutum nawa ne suka tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila kwaya nawa ne suka ji saboda babu kula da haƙƙin ɗan adam ba a damu ba kuma da yake su waɗancan 'yan kudu su suka san darajar kansu kuma su ne mutane yau da wasu kiristoci aka je aka zuba bom a cocinsu suna yi da sai an ba da hutu a Najeriya tsaye da ƙasar za su yi gaba ɗaya saboda ai su ne mutane muka shewa gabaninmu ga sunan a manya-manyan kujeru a sanad da majalisa suna gani ana yi wa mutanensu cin kashi da kisan wulakanci amma sun yi shiru sun zuba ido sai bayan lokacin zaɓe ya zo ko sai a kewaye a zo a ce mun damu da ku ku zo ku je ma mana ƙuri'a muna kallon ku kuma muna ganin me za ku yi akan wannan abu ba mu bari ba kuma ba za mu bari ba Allah ya isa Laka duk wani ɗan Najeriya da yake da kishin al'ummarsa ya kamata a bi kadin jinin talakawan nan kaji an gaya maka yaƙi annabi ya je yaƙi ya je ya dawo ya iya je gidansa sai da ya tsaya wajen talakawa ya ji meye uzurorinsu meye damuwarsu to haka duk inda shugaba yake a ofishinsa a wajen aikinsa a ko'ina ne ya kamata ya zama ihtimam yana showing concern ga mabiyansa yana bibiyansu yana lura su shine tsarin shugabanci na musulunci wanda kuke ƙi ba kwa son tsarin musulunci amma hada huwa islam as-sahih da Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ya dawo yace kawai ina jin annabi ya shigo gari ya dawo zaha anil batil duk barna da ƙaryar da nake tunanin ma zan iya kullawa don in kubuta daga fushin annabi kawai sai na ji kawai ya kauce a gare ni kalmar zaha a larabci daidai take da zala zaha zala zaha zahaba duk ma'anarsu daya zaha anil batil zala anil batil zaha anil batil zahaba anil batil duk abin da nake tunani ne ba daidai ba da zan yi wa annabi خلاص أراح فيه زاها زال ذهب أراح دأب إيه hatta hasaida arabtu anni lam anju minhu bi shay'in abadan ka'abu yace sai da har na tabbatar yau ko ban isa in kubuta daga hannun annabi da wani abu ba abin da zai iya gaya masa kuma ta danko Allah yana masa wa'ayi duk abin da na faɗa ba daidai ba don in kare kaina Allah sai ya bashi labari shine hatta har sai da araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan to wannan tunanin malam shi ake so mutum musulmi ya rinka tunawa kullum shi Allah ba kai mai ƙarya shi Allah baka isa ka ɓoye mai wani abu ba duk abin da ka ƙulla ka shirya ka shiga ɗaki ka ɓoye kai rabbul izzati yana kallon ka alimun ne za ta suluri kawai ka ji cewa kawai kai gaskiya dan in ka ɓoye ma kai Allah yana kallon ka yanzu kana da rigarka da wandonka Allah tsirara kai ke gani babu ɗaki da za ka shiga ba inda za ka koya ko wani ofishinka ko wani guri ka yi ɓarna ko ka keɓanta da mace ka yi wani abu na wasanni na son zuciya ko ka yi zina ko kana sata ko kana luwaɗi ko kana ɗaukan kayan mutane a ɓoye kana gaba a sani ba wallahi ba abin da za ka yi ka ɓoya wa Allah yau ka abu cewa annabi ma ban isa ne masa ba saboda ai Allah yana yana da kyamara a kaina zai yi mai bayani ya ce fa'ajma'atu sidikahu na haɗa duk gaskiyar zance abin da ya faru kawai wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarihi ko min safarin bada bil masjidi baraka fihi rak'atayn na haɗa gaskiyar zance na na ce yau dai sai abin da Allah ya dani kawai za kuma ku ji abin da Allah ya dishi ga annabi ya zo a shaida mai idan ya dawo yana biyawa ta masallaci ya sallah raka'a biyu don ya saurari talakawansa kamar yadda na muku bayani sun majalasa linnas Allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna linnas don ya saurari mutane suna zuwa kuma su gaishe shi tarbiyyar da ya musu in yayi tafiya in ya dawo kowa sai ya zo ya gaida annabi malam ka ji tarbiya kuma haka duk wani babba ya kamace tarbiyyantar da gidansa da ‘yan uwansa da duk inda yake ladabi ne tarbiya ne in babba ya yi tafiya baya nan in ya dawo a je a gaishe shi wannan tarbiya ce islamiyya babanka ne yayanka ne shugabanka ne a wajen aiki ya je umra ne ya je kwas ne ya je wani gari ne asibiti ya je ya dawo a'a ya yi tafiya baya nan a zo a kai shi shi haka annabi ya koya wa sahabbai duk tafiya idan yi sai ya zo ya zauna ya zo ya karɓi gaisuwa kuma su ce masa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa sannan kuma ya ce to ku kuma me na ku matsalolin kai malam sahabbai malam sun yi rayuwa mai daɗi tare da annabi malam rayuwa ta kulawa shikenan kabu shi ma ba sai lallabo ba shi ma sai biyo layi ya taho ya zo shi ma wani gai da annabi ya ce san da dawowa ya ce falan ma fa'ala zalika yayin da ya aikata haka asali ya yi sallah raka a biyu gaisuwar masallaci wanda ka'ida a sunna duk wanda ya shiga masallaci ana so ya gaida masallaci raka a biyu jama'a masallaci ana gaishe shi shine tahiyyatul masjidi raka'o'i biyu na gaida masallaci duk wanda ya shigo masallaci yana da alwala to kada ya zauna umarni ne na annabi kar ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu wannan raka'a biyu da kake yi za ta yi maka shaida ranar tashi alkiyama sai dai in ba zama za ka yi ba ko wucewa za ka yi yace ja'ahu al-mukhallafuna ya'taziruna ilayhi wa yahlifuna lahu sai ga wanda basu je yaki ba shine al-mukhallafuna wannan ismu maf'ul ne ay al-mukhallafuna 'an al-khuruj ma'ahu ila tabuk wadanda basu bi shi yakin tabuka ba sai ga su sun zo suna ta bada hanzari ai dolanka a lokacin annabi in dai aka fita yaki baka je ba wallahi sai ka zo ka yi rijista ka yi bayani me yasa baka je ba ka ji cikakken kwamanda mai mulki da sarauta kenan kai me yasa baka je yaki ba ya rasulullahi abun ne hana ni zuwa kafata ce take ciwo ya rasulullahi abun ne hana ni zuwa mahaifiyata ce nake kula da ita ya rasulullahi abun ne hana ni zuwa ba da abun hawa ne ya rasulullahi abun ne hana ni zuwa ba da lafiya ne ya taziruna ilayhi kuma mana idan sun yi hanzarin sai su ce wallahi tallahi ya rasulullah abin da hana zuwa kenan sai annabi ce koma gefe wa kanu bid'an wa samanina rajulan sun kai mutum tamanin da wani abu yawansu in an ce albidu'u a larabci albidu'u da albaba'atu ko albid'atu ana nufin daga uku zuwa tara bid'an wa kaza daga sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas shine bid bid'an wa salasun to tsakanin daga uku din nan zuwa tara kenan mutum tamanin ne da wani abu su ne ba su je yakin ba faƙabila minhum alaniyatahum annabi ya karɓi abin da suka faɗa a fili na zahiri idan ana cewa alana al'amura yu'linu wato bayyana abu abin da yake na zahiri kai me uzurinka kaza ne sai ce to a zahirinka abin da ka faɗa na karɓa in kuma kayi ƙarya ka koye je ka da Allah wastaghfara lahum ya neman musu gafara cewa ya Allah ka yafe wa waɗannan mutane da suke da hanzari ba su je yakin tabuka ba ashe kin zuwa yaƙi zunubi ne laifi har sai annabi ya neman maka gafa malam waɗannan mutanen sahabbai malam ba a yi mutanen da suka yi biyayya ga annabi ba irinsu kuma ba a yi wasu a baya irinsu ba malam ka duba yaƙi fa mutuwa ake yi amma yau idan baka je ba sai ka zo gabansa ka faɗi uzurin da ya hana ka zuwa mu yau fa sallah haka kawai mutum sai ya ƙi zuwa sallah farilla to ba wanda zai tambaye shi ko baya tsoron kowa ba wani alƙalin da zai tome shi akwai mutanen da suna zaune a cikin unguwanni sun gina tafka tafkan gidaje wallahi ba sa jami'i ko da iyalansu ko da 'ya'yansu ba sa fita kawai daman wa ma zai gan shi ma kawai akwai wanda ma fa baya zuwa masallaci kawai kai ka sani daman ba za ka taba ganin wani a masallaci ba gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare yana barin wajibi Allah wadannan rayuwar da mutum zai yi saboda ya samu wadata da rabin asiri wai wai a ce mutum da zai je sallar farilla ba yau akwai rayuwa mai daɗi malam ba ka iya fita jami'i za ka iya rayuwar nan a anguwarku a kira sallah a tada ikama kana zaune a gaban matarka ka saka talabishin a gaba ko kana danne-dannen waya ko kana bincike-bincike yau wace rayuwa ce wannan rayuwar da ba za ka je jam'i ba ai ba ta da daɗi duk musulmi na kwarai ma baya iya rayuwa inda ba masallaci ba wallahi idan ya je wurin da babu masallaci da zai iya rayuwa je dai kamar a cikin coci yake rayuwa to waɗannan fa ka duba jihadi abun mutuwa ne to ballantana sallah ka san shi ɗabi'ar manzon Allah malam ko masallaci ya gaba ka zuwa sai ya ce a nemo wani ina yake da ya ga ya dan kwana ɗaya biyu bai ganka ba sai ya tambaya ina wani ya tafaqqadu ashabahu bibiya yake mu ko yanzu waye wani liman ne zai tambaye ka wani shugaba ne zai tambaye ka ai muna cikin hurriya freedom yanci kuma ɗan adam dole sai da bibiya ɗan adam sai da sa ido to yau malam ƴaƴanka ma fa in ba kai da gaske ba wallahi sai su ta rayuwa ba sa zuwa sallah yanzu akwai mutanen da suna da kokarin zuwa masallaci mutum shi zai ta zuwa masallaci amma yana kallon ƴaƴansa ba za su je su yi sallah ba zai je ya dawo ba za su je su yi sallah ba kuma ya sa a tuka tuwo a basu kuma in sun zo buƙatar su ta rayuwa su zo su ce ya basu kuma ya ɗauka ya bayar ai baka isa ba wallahi in maka hidimar kanka kai ba za ka hidima wa Allah ba ai baka isa ba ka bi Allah in kana so in taimake ka ka bi Allah ba cewa ne ka bi ni ba a ka bi Allah ka bauta Allah dan kai bawan Allah ne ni ma bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne matukar girman ka ya kai sai kai sallah wallahi sai kai sallah matukar zaka zauna a inuwata wallahi sai kai sallah matukar zaka ci moriyata wallahi sai ka bi Allah idan ko ba za ka yi wannan ba to ba zan zauna da shaidani a tare da ni ba kuma wannan shi ne son yaya kuma shi ne taimakon yaya amma ka bar ɗanka ya lalace a gaban kana gani baka san ba cewa wannan ɗan naka zai zama sababi shigan ka wuta ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal ijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun annabi yace to muna neman Allah ya yafe muku abin da yake kuka yi da laifi wa wakala sara'irahum ila Allah yace ya ubangiji duk abin da yake na sirri a boye ban sani ba abin da suka boye na munafurci ko kuma sun bani labari sabanin abin da suka gaya mini zuciyarsu daban to na bar shi ga Allah idan wannan yana nuna wani abu yana nuna annabi bai san gaibu ba ah da ya san gaibu ai kaga ba zai faɗa ka ba ai da zai ba da labari ce gashi gashi abin da ya dawo ba manzo Allah ya ce a wani hadisi inna ma ahkumu biz zawahiri wallahu yatawalla sarail ni ina aiki ne da zahiri wallahu yatawalla saraira Allah shi ke jibintan al'amarin duk abin da yake na koyi kai ma kai ka yi wa mutane hukunci da abin da ka gani a fili kaka ce wannan da kake ganin sa zuciyarsa ba ta da kyau ka bude ka gani ne wane da kake ganin sa kana ganin sa nan kaza kaza ni shi yasa ban yarda da shi ba da ba ka bude zuciyarsa ne ka gani ba ta da kyau abin da ya bayyana a gare ka na kwarai yake aikatawa kawai ka mai hukunci da wannan idan yana koye da kiyayyarka ko gabarka ko kin Allah ko kin addini bar shi da Allah wata ran sai Allah ya tona asirinsa dan haka haka annabi yake gaya musu in za ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka ɓoye kuma Allah shi ne majibincin al'amarin sirri to duk wanda ya sanya wannan ka'ida yana zama da mutane zai huta jama'a zan muku hukunci da zahiri abin da naga kuna yi na koyi kuma Allah shine zai ji wancan abu Ka'ab ya ce falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdabi jama'a masu ba da hanzari sun ba da hanzari masu ba da uzuri sun ba da uzuri sai ga Ka'ab shi ma ya biyo layi ya ce yana zuwa sai ya ce wa annabi assalamu alaika ya rasulallah kawai ya ce sai na ga annabi ya kalle ni ya yi dariya dariyar mai fushi irin ka yi dariya irin da kwafa da ɓacin rai tabassuma tabassuman magdobi tafa mana kana gadban manzo Allah yana fushi da ka abu ransa ya ɓaci wadda annabi bai fiye yin fushi ba anas dan malik yace khadamtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashar sinin nayi wa annabi hidima shekara goma fa ma qala li li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu tunda nake shekara goma ina yi wa annabi hidima bai taba ce mun ga wani abun da na aikata dan me na aikata shi bai taba gaya mun ba wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu ko akan wani abu da ban ban yi shi ba annabi bai taba cewa me yasa ban yi ba kaji malam shekara goma wai malamai suke cewa yanzu anan wa ya fi burgewa Anas din ne ya fi burgewa saboda tsabar ya karanta annabi ya iya zama da annabi shi yasa bai masa laifi ba komi yana kokari yayi daidai ko ku tsabar haƙurin annabin ne ake nuna mana anas ya babbata masa ma ya yi shiru ya kyale shi wasu suka ce kai duka biyu sun yi ƙoƙari shi ɗabi'ar annabi in dai ya ga an yi ba daidai ba yana faɗa yana cewa gyara kuma duk inda mutum yake kamili shi ko za a ga laifinsa in dai an yi ba daidai zai ce wannan abu ba daidai ba ne amma in ba ku yadda ba ku ƙara gaba ko a gidansa ko a wajen matarsa ko abokanansa kowa ya san wane ba a rashin gaskiya a gabansa ya shiru ya kamata a maka shaida da wannan ɗabi'a wannan mutane kummal kenan kammalallun mutane ba wanda za a zo a ta rashin gaskiya a gabansa yana kallo ko kuma wanda shi za a kulla rashin gaskiya ba da ha'inci da cin amana da yaudara kar ka shiga kar ka bari ya zama sifarka to ko lalle in Anas yayi laifi to Annabi zai masa fada ya gyara shi to kenan Anas din bai yi ba kenan wasu suka ce a'a manya manyan abubuwa ne yake magana amma akwai kananan da da kallo kawai yake gyara su da mu'amala kawai yake gyara su to amma yau ga Ka'abu dan Malik Annabi ya zo ya masa sallama bai amsa sallamar ba kawai sai yana masa murmushin fushi ثم قال تعال سيتي زونا فجئت حتى جلست بين يديه سيد نزو غاننا زونا أقبلسا فقال لي ماذا خلفك me hana ka ka je yakin tabuka me yin sababin da ya hana ka fita yaƙi tare da mu ya kai ka abu me yasa malam kaga direct tambaya kenan me yasa kaga annabi yana bada uzuri ko ba hawan sai da faɗa kawai ba to wannan yana nuna a rayuwa in mutum ka sa shi yayi abu bai yi ba to kafin ka zage shi ko ka ci mutuncinsa fara tambayarsa me ya hana shi wala Allah yana da uzuri kuma ya gaya maka uzurin sai ka karba Allah sa karanta hadisi yana koya mana rayuwa in ka sa mutum yayi wani abu bai yi ba tambaye shi me yasa baka yi ba kafin ka haushi da faɗa in ya baka uzurin banza sai ka buɗe masa wuta in kuma ya baka uzuri karɓaɓɓe sai ka ce to shikenan a gyara nan gaba ake yi kaga annabi sai ce ma za hallafaka me ya hana ka kaje yaki alam takun qad ibta'ta haka? ba ka riga ka sayi abin hawanka ba kana da abin hawa raƙumi ko dabba kala sai ka abu ya ce qultu ya rasulullah kabu sai fara responding yana ba da ansa ya ce إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بأذن كأبو يبودي قسياتي يا من على والله da a wajen wani na zauna a duk duniyar nan kowa ya shi ne ba kai ba ina maka rantsuwa da Allah wallahi zan iya ba shi hanzarin da zan yi fure kurin ina gaban ka ne kai ban isa in maka lauya ba ban isa in kwane maka ba amma da wani ne ba kai ba kowaye a duniyar nan wallahi sai na gaya mai magana da billahi alazim zai gamsu da ni To, ya ce, laƙad otitu jajalan, ya ce, ai, ya manzo Allah ina shaida maka an bani fasaha, jadalan shi ne fasahatan, laƙad otitu jadalan, ai, laƙad otitu fasahatan, an bani iya zance da kowa fil kalam da ƙarfin zance da bara'a ƙwarewa. ta yadda wallahi duk wanda na zo dai magana da shi wallahi sai na sai na fita malam ka san akwai mutanen da in dai za a ba su dama su yi magana to za su yi kare ko ƙarya fa yake akwai waɗanda sun iya tsara zance fiye da yadda kake tsammani in ya fara lauya ka yana juya ka kamar da ake juya dan wake nan da nan za ga ya fita ya fita kai da kanka za ka sani kuma wallahi malam zaƙin baki ne kurin da ƙwarewa yace walakin Allah walakin ni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadisa kadhibin wallahi na sani ya manzo Allah a yau in na gaya maka zance na ƙarya tarda bihi anni ka yadda da ni da wannan zancen ƙarya la yushikanna Allah yusqitaka alayya saura kiris na san Allah sai ya saka yi fushi da ni kalmar la yushika daga aushaka ne mana dabda nan da nan ne yanzu yanzu Allah tabaraka ta'ala sai ya saka yi fushi da ni wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi in kuma na gaya maka gaskiya ya rasulullah tajidu alayya za ka yi fushi da ni kalmar wajada a nan gurin tana nufin fushi taghdabu kenan alayya in na gaya maka gaskiya za fa ka ji ba daɗi amma inni la arju fihi aqwa Allah ni ina fatan Allah ya yi min afuwa ko da na gaya maka gaskiya ka yi fushi da ni ya Rasulullah wallahi ma kana li min uzri wallahi ya Rasulullah ni ban da wani uzri wallahi ma kuntu qattu aqwa wallahi ban taɓa samun ƙarfi a rayuwata ba wala aisara ban taɓa samun yalwar dukiya ba minni a gare ni ni hina takhallaftu anka irin lokacin da na kinabe ka lafiya ta kalau ga kuɗi ga abun hawa ga dama ina da ita ni ban ma taɓa samun wadata da lafiya da ƙarfi irin wannan lokacin da aka je yakin tabuka ba tsabar taurin kai ne kurin da gangan na kinabe ya rasulullah malam kaji kaji keke da keke kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق النبي يقول صحابين شيء أما هذا كن wannan ya faɗi gaskiyarsa yace fa kum tashi ka bani guri hatta yaqdi Allah fika mujira abinda Allah zai hukunci akan ka ka abu ya shiga uku a wannan lokaci ma'ana zunubinsu ya fi ƙarfin annabi ma ya magana a kai shi yanzu tashi ka tafi ka ba da wuri za mu jira mai Allah zai ce a kanka ya tashi tun daga lokacin fa annabi ya daina kula shi mana ba na ce sai Allah ya hukunci a kanka ba da annabi yana raye da mu yanzu ai da an yi maganin mutane ya tab wayyo to kaga wannan shine abin da malamai suke cewa mararaka sidiki dacin gaskiya in kai gaskiya Allah zai iya jarabar ka in kai ƙarya kuma zaka iya kubuta a nan amma a lahira fa to shi mai gaskiya zai iya gamuwa da problem saboda yayi gaskiya ai masa kaza ai masa kaza amma daga ƙarshe ya kubuta a wajen Allah ya kubuta a wajen mutane da nabi ya watsa kashinsa wasara rijalu min bani salima fattaba'u kawai sai ga wasu mutane sun taso daga kabilar bani salima a cikin an mutanen al'ansar a madina suka biyo ni faƙaloli kawai sai suke zuga suka abu wallahi ma alaika ko ma alimnaka kai ko ma alimnaka aznabta zamban ai mu mu taɓa sanin ka taɓa aikata wani zunubi ba ka ji zuga wai sun ga annabi ya watsa hashin mu fa ba mu san ka taɓa aikata wani laifi ba kabla hada kafin wannan lokaci laqad ajasta fi alla takuna atazarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima atazara ilayhi mukhallafun yanzu kai ka abu ka kasa ka bada hanzari ga annabi da irin abinda wanda suka ki zuwa yaƙi suka bashi gurbin hanzari ka kasa magana a gaban shi ya maka kwan jini me yasa ba za ka ko ƙarya ne ka faɗa ba faqad kana kafika zambaka istighfaru sallallahu alaihi wasallam laka yumi a cikin dan kai ƙaryar istighfarin annabi ɗaya ma ba ya ishe ka ba kai ƙaryar mana kawai kawai kawai ka ce a ya fi ma daga baya malam ka ji tun a can fa tun wancan lokacin ballanta na yanzu shi yasa duk rashin mutuncin da mutum zai yi wallahi sai ya samu masu goyon bayan sa kuma sai ya samu wanda za su riga shi akan rashin gaskiyarsa duniya kenan gidan ɗauraya kala kabu ya ce fa wallahi ma zalu yu'annibuna ne ba su gushe ba yu'annibuna ne suna zargi na kalmar yu'annibun mana wato wato suna ta zargin sa yulawimuna ne daga allawm ne ashadd allawm shine ta'nib hatta zaddattu hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukadhiba Kabe ce wallahi sai da na yi nufin in koma gurin annabi in ƙarya ta kaina ce ya rasu abin da na gaya ma ƙarya nake ga gaskiya kaga fa gaskiya ya faɗa amma aka ta bin sa ana ta zuga shi ana ta zuga shi haka yanzu fa yake malam mutum zai je kotu a tambaye shi ya tabbatar da gaskiyar da yayi ya tabbatar da abin da ya aikata na laifi cewa shi ya tabbatar yayi daga baya sai a samu wasu lauyoyi masu iya neman kuɗi saboda za su ci kuɗinsa ba sa tsoron Allah sana'a su kuma su ci kuɗin haram sai su zuga shi ka je ka ce ƙarya kake ka je ka ce kuskure kai kai ka je ka ce ba haka bane abin nan da ka faɗa tsoratar da kai ya kai su ta bashi lauyoyi da kalmomi na na kwana kwana na rashin gaskiya mala kuma abin mamaki sai alƙalin kuma ya karba ko a ce shi yayi abin ka ce duk inda za a yi ka ce a'a kai ba kai kai ba malam har zuwa fa ake aje aje aje da wano gidan mahaukata aje yan kowa mutum certificate na rashin hankali in ya taba in ya tafka wani kuskure ko aje wani gari aje a ce a yanko mai certificate a ce ai wannan kisan kan da aka ce ya ji yayi ko fada ne da ya kashe wani ai mahaukaci ne dama in an je kotu sai ce alkali a saurare ni sai ya daga ya shiga certificate ɗina dama ni ina cikin mahaukata sai a ce shikenan je ka to tunda mahaukaci ne ya ci bulus haka fa ake yi yace sai da na so in koma gurin annabi in kare ta kaina summa qultu lahum hal laqiya hada ma'i min ahlin sai na dawo nace musu kai wai wannan abun kam ni kadai ne annabi yau ko ko ni ya hada da ni ko akwai wani wanda muka yi tarayya a cikin wannan laifi qalu na'am laqiyahu ma aka rajulani akwai mutum biyu irin ka su ma qala mithla ma qulta su ma sun faɗi gaskiyar da irin yadda ka faɗa وقيل له ما مثل ما قيل لك an gaya musu abin da aka gaya maka qala sai yace qultu man huma suwaye wadannan qalu sai suka ce su ne murara ibn ibn rabi'a al-amiri murara ibn rabi'a al-amiri sunan farko kenan wannan shine lafazin da yazo a cikin sahihi muslim wasu malamai suka ce kuskure ne ba amiri bane al-amri ne murara ibn rabi'a al-amri duk da ya zo a cikin muslim a haka amma daidai dai shine al'amri maimakon al'amiri al'amiri haka imam bukhari ma ya ambace shi Allah ya masa rahama na biyun hilal ibn Umayya Hilal ibn Umayya ibn Amr ibn Qais ibn Abd al-A'lam ibn Amr ibn Ka'ab ibn Waqif ibn Imru al-Qais ibn Malik ibn al-Aws al-Waqifi waɗannan mutane guda biyu Murara a ibn Rabi'a da kuma Hilal ibn Umayya su ma ƴan uwan Ka'ab ne su ma sun gamu da matsala قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا كعب yace sai suka ambata mu wasu mutanen kirki guda biyu wanda waɗannan mutane sun halarci yakin badar abinda yake nufi har ma sun je yakin badar al-kubra malam duk wanda ya je yakin badar babban mutum ne a cikin sahabbai saboda shi yakin badar in mutum ya je shi Allah ya ce duk abin da mutum ya yi bayan ya ji yaƙi ba za a yafe masa wannan malamai suke ta tattauna to in har sassun bi yaƙin badar to me yasa annabi ya musu hukuncin da ya musu me yasa ya musu to shine wasu malaman suka ce wannan maganar ƙarshen hida badar din ibn al-jawzi yake cewa min awhami zuhri yana daga cikin wahami da kuskure da Imam Zuhri yayi wajen ruwaito hadisin ba wani malami guda daya da ya ambaci waɗannan mutane guda biyu cewa sun je yakin Badar an tambayi babban malamin sharafu sharafu ad-Dimyati dangane da wannan magana ta Ibn al-Jawzi yace gaskiyar Ibn al-Jawzi waɗannan mutane guda biyu ba su je yakin Badar ba kamar yadda ibn subki ya rawaito a cikin tarjamarsa a cikin tabaqatul kubra to wannan sabani ne na malamai sun je badar din ko ba su je badar ba to ga lokaci kuma ya kure mana sai ku ta hakuri hadisi yana da tsawo haka za mu yi ta gutsuran sa gaba gaba har har mu kwantar da shi mu kai shi karshe abinda na faɗa na daidai Allah nake roƙo ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman Allah ya mana afuwarsa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.